ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة من ساك سادوا وأن مسلاتي ميتار البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقلن قيا أتكن وننقلين كانوا أولا يمتشي البركة نجوماء يوم منا بيرغ وتن سفر hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama 1444 wanda kuma yake daidai da biyu ga watan tara meladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako mako da muke tafsirin alkur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin surati ali imran wannan shine darasinmu na bakwai cikin tafsirin wannan sura kafin mu shiga karatu akwai dan uwanmu ma'abocin wannan majalisi malam yasir ramadan wale allah ya wa mahaifinsa rasuwa ranar talata da ta gabata sai mu sashi a addu'a allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa allah ya ji kansa da rahama allah ya kyautata makwancinsa allah ya yalwata masa kabarinsa allah ya haskaka masa makwancinsa allah ya sa aljanna ce makomarsa abinda ya bari a baya allah ya kula masa da su allah ya yankinta masa su allah ya jikan dukkan yan uwanmu musulmi da suka riga mu gidan gaskiya marasa lafiya allah ya ba su lafiya allah ya cika mana da imani akwai yan uwanmu da musifar ambaliyar ruwa ta shafa musamman kwantin kwari da kuma waɗanda suka gamu da ibtila'i na rushewar gini a beirut road muna miƙa jajenmu gare su muna addu'ar allah subhanahu wata'ala ya bayar musu da mafi alkhairin abin da suka rasa allah ya bayar musu da mafi alkhairin abin da suka rasa allah ya bayar musu da mafi alkhairin abin da suka rasa allah ya kiyaye ya tsare gaba hakanan waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya masu rasuwa a wannan rusau kuma Allah ya ji kansu ya gafarta musu marasa lafiyarsu kuma Allah ya ba su lafiya Allah ya tsare mu daga dukkan wani abu mai abin ki mai cutarwa ubangiji subhanahu wata'ala ya yi mana tsari da irin waɗannan ibtila'ai da kuma irin wannan ambaliyar ruwa Allah ya ba mu damana mai albarka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
هو الذي
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إن إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد
Allah madaukakin sarki yake cewa huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وانا آية كمر يندى قال نبي منا تفسيري أشكنته akwai gabar da ta rage za mu yi tsokaci a kanta a ubangiji subhanahu wata'ala ya yi maganar saukar da ayoyinsa na alkur'ani ce huwa da zai anzala alaikar kitab shi ne wanda ya saukar maka da littafi wato alkur'ani fi minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab daga cikinsu akwai ayoyi bayyanannu waɗanda su ne wato tushen littafin wa ukharu mutashabihat akwai kuma wasu masu rikitarwa fa amman allazina fi qulubihim zayghun Allah ya ce waɗanda suke da karkata a cikin zukatansu fa yattabi'una ma tashabaha minhu sai su rika bin ayoyin da suke masu rikitarwa daga cikin sa ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wili domin neman fitina da kuma neman fassararsa wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba kuma wanda ya san fassararsa sai Allah والراسخون في العلم ما سزرف علمي كوا يقولون سنة شوى آمنا به من إيماني دشي كل من عند ربنا كو ننسو لغا وبنجج مسكي وما يذكر إلا أولو الألباب باب مي وأذنتوا سيما سحنكني أولا آية ذامك وبنجج سبحانه وتعالى يمغن التاويل شوى وما يعلم تأويله إلا الله باب ودن باب وند يسن tawilin waɗannan ayoyi masu rikitarwa sai Allah to wannan kalma ta ta'wil wasu daga cikin ɗan baya-baya cikin malamai malaman usulul fiqh usulul kabinan usulul kalam mutakallimin da wasu daga cikin fuqaha'u sun fassara ko sun bawa kalmar tawili wata ma'ana na cewa shine a karkatar da lafazi daga zahirinsa daga zahirinsa zuwa ga wata ma'ana wacce ba ita ce da rinjaye ba amma akwai wani dalilin da yake hukunta a karkatar da lafazin zuwa gare ta suna cewa wannan shine tawili to wannan ma'ana ma'ana ce da bata zo ba a cikin alkur'ani bata zo a kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba duk inda kalmar tawili ta zo a cikin alkur'ani bata zo da wannan ma'anar na karkatar da lafazi daga zahirinsa ba zuwa ga wata ma'ana wacce take a bar rinjayarwa kamar yadda aka yi amfani da wannan wato yare wajen karkatar da wasu ayoyi na alkur'ani musamman ayoyin da suka shafi sifofin Allah subhanahu wata'ala ayoyin da suka shafi sifofin Allah subhanahu wata'ala waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya sifanta kansa da wasu sifofi waɗanda a zahirinsu wasu daga cikin halittarsa sun sifantu da irin waɗannan sifofi to sai su karkatar da ma'anar waɗannan sufofi zuwa ga wata ma'ana daban su ce ma'anar ta zahiri ba ita ake nufi ba kamar ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa Allah mai rahama ya daidaita akan al-arshi to sai su ce wannan ba za a sifanta Allah da daidaito akan al-arshi ba domin daidaito ana sifanta wani ba Allah ba da shi Allah ce litastawu 'ala zuhuriha dan ku daidaitu wato akan ababen hawanku suka ce to kaga anan ubangiji subhanahu wataala ya ya sifanta waɗansu wanda ba Allah ba a da da, da sifar istiwa'i saboda haka suka ce ya kamata a karkatar da wannan ma'ana zuwa ga wata ma'ana daban maimakon a ce ya daidaita akan al'arshi sai a ce ya mallaki al'arshi maimakon a ce ya daidaita sai a ce ya mallaki al'arshinsa hakanan ayoyin da ubangiji subhanahu wataala ya sifanta kansa da wasu sifofi waɗanda ake kira as-sifatul khabariyya Allah ya bamu labarin aukuwarsu kamar ubangiji subhanahu wataala ya ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka yazo da mala'iku sahu sahu sai ce to ba za a ce Allah ya zo ba saboda zuwa wannan sifa ce da ake sifanta dan adam da ita domin tana nufin motsi daga nan zuwa can Allah kuwa ba a sifanta shi da motsi daga nan zuwa can saboda ka sai su karkatar da ma'anar ayar zuwa waja'a rabbuka ce waja'a amru rabbika wato al'amarin ubangijinka ya zo haka nan fadar Allah hal yanzuruna illa an ta'tiya an ya'tiyahum Allah hal yanzuruna illa an ta'tiyahum al mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika ce hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ika shin akwai abin da suke sauraro face mala'iku su zo musu aw ya'tiya rabbuka ko ubangijin ka yazo aw ya'tiya amru rabbika ko al'amarin ubangijin ka yazo to anan ma sai su canza ma'anar ya'tiya rabbuka sai ta ya'tiya azabu rabbika azabar ubangijin ka ake nufi amma shi ba a sifanta shi da zuwa kamar sifar Allah ta hannu da Allah yake sifanta kansa da hannu ما منعك ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي me ya hana ka yi sujjada ga ga abinda na halitta da hannayena ko bal yadahu mabsutatani hannayensa a shimfida suke sai ce to anan ba za a ce hannu ba saboda mu ma mun sifantu da sifa ta hannu saboda ka sai dai a ce karfinsa ko a ce iradarsa ko a ce ni'imarsa a sifanta al-yadu a karkatar da ma'anar yadu zuwa ma'anar ni'ima ce ana nufin ni'imarsa tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk ce wanda mulki yake a hannunsa sai ce a wanda yake mulki yake a karfinsa to da ire-iren wannan bankarar da ma'anonin alqur'ani ayoyin alqur'ani zuwa ga wasu ma'anoni wanda ba su ne na zahiri ba to sukan kirawo wannan da suna tawili sukan kirawo shi tawili kamar yadda mai jauhara yake cewa wa kullu nassin aw hamat tashbiha aw wil aw fawwid wa rum tanziha dukkan wani nassi da zai bada ma'anar tashbihi wato kwatanta Allah da wasu halittunsa aw wil to ka ka bankara shi ka canza masa ma'ana aw fawwid ko kuma ka fawwala ma'anarsa zuwa ga Allah ka ce ba a san ma'anarsa ba Allah kawai ya san ma'anarsa wa rum tanziha ka nufi tsarkake Allah subhanahu wata'ala wato daga mushabahatil makhluqat to wannan ma'ana da suka bawa tawili shin ta zo a alqur'ani ta kalmar tawili ta zo a alqur'ani da wannan ma'ana suka dauki wannan ayar su dora ta a wannan ma'anar cewa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi ce to arrasikhuna fil ilmi su kadai ne suka san yadda za a iya bankara ma'anonin ayoyin nan zuwa ga wasu ma'anonin daban ba na zahiri ba wanda kuma a haka suke mu'amalantar hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta Allah da irin waɗannan sifofi kamar hadisin Abu Huraira yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluth al-akhir min al-layl ubangijinmu yana sauka fi sama'id dunya yana sauka sama ta kusa a sulusin ƙarshe na dare ce to yana sauka ba za a sifanta Allah da sauka ba ko kuma kamar fadar annabi sallallahu alaihi wa sallama inna allaha yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul layl wa yabsutu yadahu bil layl liyatuba musii'un nahar Allah yana shimfida hannunsa da daddare domin wanda yayi laifi da rana ya tuba yana shimfida hannunsa da rana domin wanda yayi laifi da daddare ya tuba to shi ma wannan sifa ta hannu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta Allah ce ita ma a bankara ta a canza mata ma'ana a ce ba hannu yake nufi ba zati yake nufi ko kuma yana nufin karfin ubangiji ko wani abu mai kama da haka yana daga cikin rantsuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sautari yakan ce wallazi nafsi biyadihi wallazi nafsi biyadihi na rantsi da wanda raina yake hannunsa to da ire-iren waɗannan sifofi waɗanda wasu sifa ne na zati na ubangiji subhanahu wataala wasu kuma sifa ne sifatul fi'liya ne wasu ayyuka ne da Allah subhanahu wataala ya sifanta kanshi da su to sukan jirkita ma'anar su canza ta zuwa ga wasu ma'anoni daban wanda ba shine zahirin lafazin ba to wannan sukan kira shi tawili sukan ce kuma ar-rasikhuna fil ilmi su suke iya yin wannan tawili wanda bai kai wato ba mai zurfi a ilimi ba wannan ba zai iya yin haka ba duk da cewa sun sallama cewa magabata sahabbai da tabi'ai da sauran limaman shari'a babu wani wanda aka samu cikin maganganunsa ya taɓa canza wani abu daga cikin sifofin Allah ya ɗauke ma'anarsa ta asali zuwa ga wata ma'ana daban ba taɓa samun wannan ba su ma kansu sun sallama da wannan cewa tsariƙatus salafi aslamu suka ce wa tsariƙatul khalafi a'lam amma su hanyar su ta su bankara din wannan ita ce tafi ilimi wato suka ce hanyar da magabata suka bi ita ce hanyar zaman lafiya wato sun fawwala ma'anar zuwa ga sanin Allah subhanahu wataala ba su kutsa wajen neman ma'anar abin ba suka ce haka magabata suka yi shi yasa ba su ba su yi tawili ba su kuma tunda suna da zuzzurfan ilimi shine suka yi tawili kaga anan sun jingina wa kansu ilimi sun jingina wa magabata jahilci sun ce magabata ƙoƙarin tsira da imanin su suka yi saboda ba su da zuzzurfan ilimi ba sa cikin arrasikuna fil ilmi shi yasa ba su san tawilin ba shi yasa suka ja bakin su suka yi shiru ba a samu magabaci guda ɗaya ba ko sahabi ko tabi'i ko wani daga cikin limaman shari'a da ya canza wata ma'ana daga cikin ma'anonin ayoyin sifofin ubangiji subhanahu wataala ko hadisi daga cikin hadisan da suka sifanta Allah subhanahu wataala da irin waɗannan sifofi na zati da kuma sifofi na na na ainihin aiki to amma abin da yake a tabbace shine alqur'ani kakab babu inda Allah subhanahu wataala ya ambaci kalmar tawili da wannan ma'anar da suka ba wa kalmar tawili babu inda Allah ya ambaci tawili da wannan ma'anar Allah subhanahu wataala ya ambaci tawili a gurare daban-daban a cikin alkur'ani amma kowannen su zamu ga cewa suna magana ne akan wato sanin haƙiƙanin abu da mayar da ko kuma sanin ƙarshen al'amarin abu wannan shine abinda kalmar tawili ta zo a cikin alkur'ani daga ciki akwai wannan gurin da ubangiji subhanahu wataala ya ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah kaga kamar yadda muka yi bayani a satin da ya gabata cewa magabata sun kasu gida biyu wajen wajen bayanin warasiquna fil ilmi cewa atafin nan atafi ne na isti'na ko kuma atafi ne wanda yake na na na na bana atfi ne na wato wawul isti'na ce ko wawul atfi ce mun yi wannan bayanin inda wasu suka tafi akan cewa wawul atfi ce arrasikuna fil ilmi sun san ma'anar abinda Allah subhanahu wataala yake nufi da waɗannan ayoyi masu rikitarwa wasu kuma suka tafi akan cewa wawul ne na isti'nab wato sabuwar jumla ce Allah ya dasa yana cewa warrasikuna fil ilmi su masu zurfin ilimi cewa suke amanna bihi kullum min indi rabbina to wannan guri na farko da Allah subhanahu wataala ya ambaci kalmar tawili kenan a cikin wannan a wannan guri zamu ga cewa Allah subhanahu wataala da ya faɗi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wasu da suka ce warasikuna fil ilmi basan tawilin ba sun fassara ta'wil anan da cewa ƙarshen al'amari kamar abin da ya shafi gaibi abin da ya shafi zuwa ranar alkiyama da abin da zai wakana a cikin abin ranar alkiyama wannan Allah subhanahu wataala ya san haƙiƙanin abin yaushe ne alkiyama za ta kasance sannan abubuwan da Allah ya faɗa a cikin a cikin wato da za su faru a alkiyama a gidan aljanna ko a wuta Allah subhanahu wataala shi kadai ya san hakikanin abin da zai faru don haka suka ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah yana nufin Allah kadai ya san wannan wannan babu sabani a cikin a gurin malamai duka cewa waɗannan abubuwa da suke magana akan su Allah kadai shi ya san su wasu kuma suka ce a ta'wilahu anan ana nufin fassarar abin fassarar abin kuma babu wani abu a cikin alkur'ani face magabata malamai masana sun san fassararsa domin babu wata aya a cikin alkur'ani da ba a samu fassararta ba shi yasa zamu ga cewa Abdullahi dan Abbas yana cewa ni ina daga cikin waɗanda suka san fassarar ina daga cikin waɗanda suka san fassarar hakanan Abdullahi dan Mas'ud yana cewa da a ce akwai akwai wani wato wani mutum a ko ina yake a duniya inda akwai wata aya a cikin alkur'ani da ban san ma'anarta ba to ko a ina yake a duniya zan neme shi domin in san ma'anarta saboda mun samu maganganu da dama wanda muka yi ishara zuwa gare su a karatun da ya gabata na cewa malamai magabata sun yi maganar cewa babu wani abu na alkur'ani da ma'anarsa take buya ga ga al'umma gaba ɗaya in wasu ba su sani ba wasu sun sani don haka wannan shine ma'anar ta'wil a cikin wannan aya ko dai yana nufin haqiqatul amri shine abin da ya shafi alkiyama ko kuma yana nufin fassara to banda nan akwai cikin suratul nisa'i Allah subhanahu wataala ya ambaci kalmar tawili a inda Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhallazina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila ubangiji yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku bi Allah ku bi manzansa da waɗanda suke majibantan al'amuranku wato shugabanninku fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuka yi jayayya akan wani al'amari farudduhu ila Allah wa rasul to ku bai da shi zuwa ga Allah da manzansa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan har kun yi imani da Allah da ranar lahira zalika khairun wa ahsanu ta'wila yin haka shine mafi alkhairi kuma shine mafi kyau ga makoma kaga at-ta'wil anan yana nufin makoma shi yasa zamu ga magabata sun fassara kalmar ahsanu ta'wilan wasu sun fassara ta da ma'ana thawab wato sakamako ko lada wasu suka fassara ta da ma'anar jaza shine sakamako saboda zamu ga kamar mujahid da qatada sun fassara ta da ma'anar al-thawab wal jaza haka nan zamu ga ibnu zaid abdurrahman ibnu zaid ibnu aslam da ibnu qutayba da az-zajjaj sun fassara ta'wilan anan da ma'anar al-aqiba wato karshen al'amari to wannan fassara ta biyu dalika khairun wa ahsanu ta'wila ita ce fassara da tafi gamewa fassara da cewa ana nufin makoma domin makoma tana iya kasancewa ta duniya don yawancin abin da ake jayayya a kansa za ka samu al'amari ne na duniya to idan kuka mai da abin zuwa ga Allah da manzansa kuka mai da abin zuwa ga shugabanninku to za ku samu abin da yake ya fi muku alkhairi wa ahsanu ta'wila kuma ya fi muku kyau wato mafi kyau ne ga makoma ƙarshen al'amarin zai zama mai kyau ne gare ku to kaga a nan kalmar ta'wil bata zo da ma'anar bankara nasi da ma'anar bankara aya daga wata ma'ana zuwa wata ma'ana daban ba saura kalmar ta'wil anan bata zo da wannan ma'anar da suke faɗa ba haka nan a cikin suratul araf Allah subhanahu wataala ya ambaci kalmar ta'wili inda Allah subhanahu wataala ya ce walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun hal yanzuruna illa ta'wila yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qabl قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون وبنجي سبحانه وتعالى حقيقة منذ مسو دلتافي شين القرآن فصلاه على علم wanda muka ri bayanin sa daki daki bisa ilimi da shiriya da rahama ga mutanen da suke da imani suke yin imani Allah ta hal yanzuruna illa ta'wilah shin ba wato ba wani abu suke jira ba sai aukuwar abin da ya labarta hal yanzuruna illa ta'wila shin akwai abin da suke jira ba aukuwar abin da ya labarta ba yawma ya'ti ta'wiluhu ranar da hakikanin al'amarin sa zai zo musu yaqulu alladhina nasuhu min qabl wanda a da can suka manta da shi za su ce qad ja'at rusulu rabbina bil haqq hakika manzannin ubangijinmu sun zo da gaskiya fahal lana min shufa'a fa yashfa'u lana shin muna da masu ceto da za su cece mu aw nuraddu fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal ko kuma za a mayar da mu duniya mu yi wani aikin da ba shi muka kasance muna yi ba qad khasiru anfusahum Allah ce hakika sun yi asarar kawunan su wa dalla anhum ma kanu yaftarun abinda suka kasance suna kirkira na ƙarya ya bace musu to kaga anan kalmar ta'wilahu da yazo a cikin hal yanzuruna illa ta'wilahu kaga yana nufin abinda alqur'ani ya bada labari abinda alqur'ani ya bada labari na zuwan azabar Allah ko kuma zuwan ranar lahira shi yasa Allah yayi amfani da kalmar hal yanzuruna shin suna sauraron illa ta'wilahu in ba zuwan al'amarin da Allah aukuwar abinda Allah subhanahu wataala ya gaya musu ba kaga anan kalmar ta'wil bata zo da ma'anar bankara ma'anar nasi zuwa wata ma'ana daban ba Allah ce yawma ya'ti ta'wiluhu kalmar ya'ti yana nufin wani abu ne da zai zo ba ma magana ake akan wani wata magana ba ana magana akan aiki ne wani abu ne da zai faru yawma ya'ti ta'wiluhu ranar da hakikanin al'amarin zai zo wato ranar da Allah subhanahu wata'ala zai tashi alkiyama za su gansu a farfajiyar alkiyama shi ne ce ya kulun allazina na suhu min qabl wanda a dacen suka manta suka yi watsi da wannan ranar za su rika cewa qad ja'at rusulu rabbina bil haqq za su rika nadama cewa hakika manzanni sun zo musu da gaskiya amma suka karyata suka sa suka kwallafa ransu ga wasu cewa za su cece su ranar gobe kiyama to shin akwai waɗanda za su cece su din ko kuma a'a ubangiji zai musu wani rangwame ya mai da su duniya domin su sake yin wani aiki daban ba wanda suka zamanto suna yi ba kaga wannan kalmar ta'wil ta fito karara ana nufin abinda Allah ya labarta na zuwan ranar gobe kiyama kaga babu maganar bankara wani nassi da zuwa wata ma'ana cewa shi ake nufi da ta'wili shi yasa ibnu abbas ya fassara ta'wili anan da cewa tasdiq wa'dihi wa wa'idi gaskata abinda Allah subhanahu wata'ala ko gaskiyar abinda Allah subhanahu wata'ala ya bada labarin zai faru na kyakkyawan sakamako ko kuma na mummunan sakamako hakanan atada ya fassara ta'wil da sakamako daga ubangiji subhanahu wata'ala ko kuma ƙarshen al'amari gona hudu a alkur'ani da kalmar ta'wil ta zo ta zo a cikin suratu yunus inda Allah subhanahu wataala ya magana alkur'ani ya kalubalanci waɗanda suke karyata maganar alkur'ani cewa su kawo wata sura kwatankwacinsa idan za su iya wanda ubangiji subhanahu wataala da ƙarshe ce bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wilu kadhalika kazzaba allazina min qablihim fanzur kaifa kana aqibatu adh-dhalimin Allah ce bal ba haka bane kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi sun karyata abinda basu kewaye da sanin sa ba abinda basu gama sanin sa ba walamma ya'tihim ta'wiluhu kuma haƙiƙanin al'amarin sa bai riga ya zo musu ba kaga anan ba ana nufin bankar aya daga wata ma'ana ta zahiri ba zuwa ga wata ma'ana ta boye kaga walamma ya'tihim kaga ana nufin labari ne na wani abu da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi a alkur'ani ake gaya musu da cewa in sun ƙi imani da Allah subhanahu wata'ala da manzansa to ubangiji subhanahu wata'ala zai kama su da azabarsa ko kuma ranar gobe kiyama bayan sun mutu an tashe su za su gamu da mummunan sakamako to wannan abin bai zo ba shi yasa suke ƙaryata abinda alkur'ani yake faɗa shi yasa Allah ce walamma ya'tihim ta'wiluhu kaga ta'wiluhu anan yana nufin zuwan wannan ranar da Allah yake gaya musu za ta zo ranar da za su gamu da mummunan sakamakon aikin da suka yi kaga anan kalmar ta'wiluhu ba ta yadda za a yi kabata ma'anar bankara ayoyin Allah daga zahirin ma'anarsu zuwa ga wata ma'ana sabuwa haka nan guri na biyar a cikin suratu yusuf Allah subhanahu wata'ala ya ambaci kalmar ta'wil a wuri daban-daban kamar wa kazalika yashtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith lokacin da annabi yaqub yake gaya wa ɗansa yusuf alaihi salam yana ɗan ƙarami bayan ya gaya masa mafarkin da ya yi ya ce wa kazalika yajtabika rabbuka kuma kamar haka ne ubangijinka zai zaɓe ka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith ya sanar da kai fassarar mafarki kaga kalmar ta'wil anan shine ma'anar fassara shine kaga ayi mafarki ka faɗa kuma abin da ka faɗa a cikin wannan fassara ya auku shi ne fassarar mafarki kaga anan ba magana ce ta bankara wata ma'ana zuwa ga wata ma'ana ta zahiri ba ana magana fassara abu kuma abin ya zo ya faru kamar yadda aka ambace shi hakanan a cikin cikin wannan sura lokacin da waɗannan samari biyu suka yi mafarki a cikin kurkuku da suka zo suke gaya masa suka gaya masa mafarkin da suka yi sai suka ce nabbi ina bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin nabbi'na bi ta'wilihi dan sun yi mafarki yayi mafarki ya ganshi ya'siru khamran yana tatse wato giya da yake bawa ubangidansa daya kuma ya ganshi yana dauke da kabakin abinci ta'kulu minhu at-tayr tsuntsaye suna ci daga wannan kabakin shine suke son fassarar waɗannan mafarkai mafarkai da suka yi shine suka ce da shi nabbi'na bi ta'wilihi ka ba mu labarin fassararsa wato wannan abin da muka gani yaya ƙarshen al'amarin zai kasance menene zai faru kaga anan kalmar ta'wil tana nufin fassara tana nufin bayanin abin da zai kasance daga ƙarshe ba ta da ma'anar bankara ayar Allah subhanahu wata'ala zuwa ga wata ma'ana mummuna haka nan fadar annabi Yusuf wajen maida maida musu jawabi yake cewa la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wilihi qabla an ya'tiyakuma babu wani abincin da za ku samu illa nabba'tukuma bi ta'wilihi face na ba ku fassararsa na gaya muku fassararsa kafin ma ya zo muku kaga anan kalmar kafin ya zo muku wato kafin ku ganshi a zahiri sai na gaya muku fassararsa kaga anan ba ta da ma'anar bankara abu zuwa ga wata ma'ana daban tana nufin fassara ayar haka nan a ciki lokacin da shi fir'aunan misr malik shi sarkin masar ɗin ya yi mafarki ya ga shanu waɗanda suke ƙosassu da kuma wasu shanu ƙosassu guda bakwai da kuma wasu shanu ƙanjamammu guda bakwai suna cinye tsofaffin suna ta cinye su sannan da wasu zangarnu koraye da kuma waɗanda suke guda bakwai da kuma wasu waɗanda suke ƙeƙasassu busassu sai ya nemi a gaya masa fassarar ya tara malaman masana malaman masana mafarki a ƙasarsa ya ce su gaya masa fassararsu ƙarshe sai suka ce da shi ƙaru a zagafu ahlamin wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimi ƙalu sai suka ce masa a zagafu ahlamin wannan tarkacen mafarki ne kwashe-kwashen mafarki ne kawai kai وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين كما مو مسمى فسر المفركي با كاغا أن التأويل يعني في فسر مفركي وانا abin da ya gani na waɗannan shanu masu kiba da waɗannan kanjamammu da waɗannan zangarnu koraye da waɗannan busassu menene fassarar su suka ce mu ba mu san fassarar su ba kai karshe ma suka ce karkace da kwashe-kwashen mafarkin sa ne su ba san fassarar sa ba haka nan lokacin da waɗannan wannan da ya samu kuɓuta daga cikin waɗannan samari guda biyu shi ma Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana hikayarsa wa qala allazina jaminhuma waddakara waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilu ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilu da yaji ana tattaunawa game da wato mafarkin fir'aunan masar sai ya tuna abinda annabi yusuf alaihissalam ya faɗa musu da abinda ya kana tsakaninsu da shi sai ya ce to ni zan ba ku labarin mafarkin nan ana unabbi'ukum bi ta'wili ni zan gaya muku fassararsa fa arsiluna fa arsiluni ku ku aika ni kaga anan bi ta'wilihi yana nufin fassara wannan mafarkin da sanin hakikanin abinda wannan mafarkin yake nunawa da abinda zai biyo bayan wannan mafarki haka nan lokacin da annabi yusuf alaihi salam yake magana da mahaifinsa wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan lokacin da iyayensa suka zo suka fadi suka gaisuwa suka yi masa sujjada sai ya ce ya abati ya babana hadha ta'wilu ru'yaya min qablu wannan ce fassarar mafarkina da na taba yi a baya qad ja'alaha rabbi haqqan gashi ubangiji ya sanya shi ya zama gaske to kaga anan shi ma ba wani maganar bankara nassi daga wata ma'ana zuwa wata ma'ana daban magana ce ta wani abin da ya faru a mafarki kuma daga ƙarshe ya zama gaskiya daga ƙarshe aka ganshi a zahiri kaga wannan shine sanin ƙarshen al'amari sanin makomar al'amari yake cewa ahsanu ta'wila ƙarshe wato mafi kyau ga makoma to zanto wannan ita ce makomar fassarar wannan mafarki da yayi haka nan da hikayar da ubangiji subhanahu wata'ala yayi na fadar annabi yusuf alayhi salam ce rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith ce ya ubangiji na ataitani min al-mulki ka bani mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith ka sanar da ni fassarar mafarki kaga ana ita ma kalmar ta'wil tana nufin fassara to saboda haka kaga babu wani abu anan da yake kunshe da ma'anar da su suke kira at-ta'wil shine sarful lafz min min zahirihi ila ma'nan marjuh lil qarina babu wannan a cikin wannan wannan ayoyi haka nan guri na shida a cikin suratul suratul isra inda Allah subhanahu wataala ya ce wa awful kayla idza kiltum wazinu bil qistas al mustaqim zalika khairun wa ahsanu ta'wila ubangiji yace wa auful kaila ku cika ma'auni idan kuka yi awo wa zinu bil qistasil mustaqim kuma ku yi awo da ma'aunin da yake madaidaici zalika khairun yin haka shine mafi alkhairi wa ahsanu ta'wila kuma yafi kyau ga makoma wato mai yin haka shine zai samu kyakkyawar makoma shi zai samu alkhairi kuma shi zai samu kyakkyawar makoma kaga anan babu wata ma'ana da ta kunshi bankara nasi daga wata ma'anarsa ta zahiri zuwa wata ma'ana ta daban guri na bakwai a cikin suratul kafi inda ubangiji subhanahu wataala ya bamu labarin bawan Allah nan salihi wato khadir wanda Allah subhanahu wataala ya bashi wato wata rahama wato shine ita ce annabci daga wajensa da abinda ya faru tsakaninsa da annabi Musa alaihi salam lokacin da ya ta yin wasu abubuwa da annabi Musa alaihissalam ya kasa gane hakikanin waɗannan al'amarin waɗannan abubuwa yana son ya san menene ya sa ya yi su tun daga fasa wato jirgin ruwa na wasu miskinai da suka ɗauke su kyauta amma da ƙarshe ya huda musu jirgin ruwansu da kuma zuwa ya tayar da wani- wata katanga wata wani wata wata ganuwa ta wani gari da suka nemi mutanen garin su karbi bakuncin su ba su abinci ba su ba su ba amma kuma ya musu wannan aiki kyauta ba tare da ya karbi ko kwabo ba sannan kuma kashe yaro karami wanda bai balaga ba ba tare da a zahiri yayi wani laifi ba waɗannan abubuwa suka rudar da Annabi Musa alaihi salam ya kasa gane hakikanin me suke nufi wannan aiki a zahirinsa ba mai kyau ba ne amma menene fassararsa menene hakikanin al'amarinsa to kaga shi ma a ƙarshe yake cewa sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabra zan baka labarin fassarar abinda ka kasa hakuri akan sa kaga anan at-ta'wil ana so a bashi haƙ- labarin hakikanin abin da ya gani wanda ya kasa ganewa bayan duka ya gaya masa ya ce zalika ta'wilu ma lam tasdi alaihi sabra wannan ita ce fassarar abin da ka kasa hakuri a kansa kaga anan ma kalmar ta'wil ba ta nufin bankara ma'anar nassi daga zahirinsa zuwa ga wani zahiri illa iyaka tana nufin ba da labarin haƙiƙanin abin da yake abin da zai faru nan gaba ko abin da ya wakana a baya ba a fahimce shi ba daga baya a fahimci zahirinsa me yake nufi don haka kaga ashe duka waɗannan gurare da ubangiji subhanahu wata'ala yayin maganar ta'wil babu inda ubangiji yayin maganar ta'wil da wannan yare na su waɗannan ƴan baya-baya da suka fas da suke fassara kalmar ta'wil da bankara nassi zuwa ga wata ma'ana saboda haka magabata duka in kaga kalmar ta'wil a gurin su tana nuf- tana daukan ma'anar fassara ne kamar da muka yi ishara a wancan karatu da ya gabata ubangiji subhanahu wataala a cikin wannan aya ya yabi ar-rasikhuna fil ilmi ya yabi masu zurfi a cikin ilimi wanda yake nuna cewa neman ilimi wani abu ne da mai aiki yake da wato falala da matsayi da daraja a gurin Allah subhanahu wataala sannan baya ga wannan wani abu ne da ake buƙatar mutum ya yi zurfi a cikinsa wato tsaya ya karan- ya yi karatu karatu mai zurfi ta yadda zai samu nutso cikin ma'anonin abin da yake karantawa na alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama kada ya rika bin abin sama-sama yana yi masa wato irin wannan ah, zara cikin gaggawa ba tare da ya tsaya ya fahimce shi da zurfi ba saboda haka in aka ce ar-rusukh ana nufin qadarun za'idun min ah, za'idun 'ala al-'ilm ko 'ala at-ta'allum zaka yi ilimi zaka karatu amma ba lalle ne kai zurfi a ciki ba saboda haka wanda ya zama ar-rasikhu fil ilmi shine wanda kafafunsa da digadigansa suka kafu a cikin ilimi ya zanto yana ya san sirrika da suke cikin shari'ar ubangiji subhanahu wataala sannan kuma aikin da aiki da abin da yake yake karanta wato yake karantawa wannan shine ar-rusukhu fil ilm saboda haka yana da kyau dalibin ilimi yayi kwadayin rusukh fil ilmi ba wai kawai yayi kwadayin ilimin ba yayi kwadayin yayi zurfi a cikin abin da yake karantawa kada kawai yayi ta karatu ba tare da yana fahimtar hakikanin abin da yake karantawa ba yayi yayi fatan ya samu malaka ya samu wata baiwa da za ta sa ya rika fahimtar abubuwa eh, wato da zurfin su Uh, ubangiji subhanahu wata'ala ya rufe maganar da cewa wa ma yadhakkaru illa ulul albab ya rufe ayar da wannan cewa babu masu azantuwa sai masu hankali wato babu waɗanda suke amfana da alqur'ani suke tuntuntuni cikin ayoyin alqur'ani sai waɗanda Allah ya ba su hankali duk sanda hankalin mutum ya ƙaru to wa'azantuwa ko amfana da alqur'ani da yake za ta ƙaru duk sanda mutum hankalinsa yake ƙaruwa to zai fi wato karuwa da abin da alkur'ani yake yake faɗa yayin da hankalinsa kuma yake raguwa to wa'azantuwa da amfanuwa da alkur'ani da yake yi za ta ragu saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya allaka amfanuwa ko wa'azantuwa da alkur'ani da hankali wama yatazakkaru illa ulul albab saboda haka duk sanda hankali ya karu to babu shakka wa'azantuwa da amfanuwa da alkur'ani za ta karu wanda kaga wa'azantuwarsa da amfanuwarsa da alkur'ani tana karuwa tana hawa to hankalinsa ne yake karuwa wanda kuma kaga kullun yana buris da wa'azin da ake gaya masa da alkur'ani da ake karanta masa to alama ce ta cewa hankalinsa yana raguwa yana ci baya domin duk sanda aka wato a rataye wani hukunci da wata sifa yana nuna cewa duk sanda sifar ta samu to wannan hukuncin zai ƙara samuwa duk sanda fuskar ta ragu to wannan si- hukuncin kuma zai ragu tare da wannan wannan shine ma'anar wa ma yadhakkaru illa ulul albab sannan ubangiji ya ce rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ya ubangijin mu kada ka karkatar da zukatanmu bayan ka shiryar da mu wa hab lana min ladunka rahma ka bai ka yi mana baiwar rahama daga wajenka innaka antal wahhab lalle kai mai yawan baiwa ne rabbana innaka jami'un nas liyawmin la rayba fihi ya ubangijin mu lalle kai mai tattara mutane ne ga yinin nan da babu kokonto a cikin sa inna allaha la yukhlifu al-mi'ad lalle allah baya saba alkawari wannan kamar dajiya ce ubangiji subhanahu wataala yayi wa waccan ayar da ta gabata huwa allazi anzala alaykal kitab wato anan ubangiji subhanahu wataala da ya saukar da waccan aya yana gaya mana cewa littafin da ya saukar littafin nan a cikin sa akwai ayoyi muhkamat akwai ayoyin da suke bayyanannu ne akwai kuma ayoyin da suke mutashabihai ne masu likitarwa to sai ubangiji yayi wannan dajiya bayan ya bada wannan labari dan ya far wato ya zaburar da al'umma ya farkar da al'umma dan su zamo masu basira wajen tadabburin littafin Allah wajen tuntuntuni akan ma'anonin ayoyin alkur'ani ya kuma tsoratar da su don su guje wa fadawa cikin bata batan da wasu al'ummun da suka gabace su suka fada a cikinsa saboda samuwar wasu ayoyi masu rikitarwa a cikin littattafansu yasa suka fada cikin cikin bata to ubangiji subhanahu wataala yana gargadin musulmi da cewa kada su fada a cikin irin wannan bata wanda aka samu wasu daga cikin larabawa bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam suka fada cikin irin wannan bata ta hanyar fahimtar addini ba daidai ba yayin da suka fahimci cewa addini ana yin sa ne lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana nan ake bin dokokin addini dan sun da ya koma ga Allah shikenan kowa ya koma ya ci gaba da rayuwarsa yadda ya ga dama suka yi ridda suka bar addinin Allah subhanahu wataala to wannan yasa sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya kasance a daidai wannan lokacin in yana sallah yakan karanta wannan aya yakan karanta wannan aya a cikin sallarsa kamar yadda ya zo a cikin muwadda hadisin abu abdullahi sunabihi yake cewa ya zo madina fi khilafati abubakar a lokacin halifancin sayyidina abubakar siddiq ya ce ya yi sallar magariba a bayansa a raka'o'i biyu na farko sai ya ji ya karanta ummul qur'an wato fatiha sannan wa suratin suratin min kisarin mufassal ya karanta surori biyu daga ƙananan surori na ƙasa sannan a raka'a ta uku ya ce na matso sosai har taguwata tana taɓa tashi sai na ji shi yana karanta ya karanta ummul qur'an sai na ji shi ya karanta wannan aya rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wannan hadisin ko wannan asar din yana daya daga cikin dalilan waɗanda suke cewa babu laifi dan mutum a raka'a ta uku bayan ya karanta fatiha ya karanta wani abu na ayoyin alqur'ani na surori saboda sayyidina abubakar ya karanta wannan ce amma na matsu hatta kada an yamussa thiyabi thiyabahu la takadu an tamussa thiyabahu siyabi da kusa rigata ta hadu da tashi naji shi yana karanta ummul qur'an yana karanta wannan ayar to a daidai lokacin wannan lokaci ne da aka samu wasu daga cikin larabawa sun fi tsare sun yi tutsu sun ce addinin sun hakura sun bashi saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah kuma saboda shi suke addinin to shi yasa a cikin sallar sa yake yin wannan ce rabbana la tuzigh qulubana ya ubangiji kada ka karkatar da zukatanmu ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab to malamai suna cewa wannan addu'ar ci gaba ne da maganar ar-rasikhuna fil ilmi masu zurfin nan a cikin ilimi da Allah cewa ar-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wama wama yadhakkaru illa ulul albab ce to su ne suke ci gaba kuma da wannan addu'ar suna cewa rabbana la tuzigh qulubana ya ubangijinmu kada ka karkatar da zukatanmu daga shari'a kada ka karkatar da zukatanmu daga gaskiya ba'da iz hadaitana bayan ka shiryar da mu bayan ka ba mu dacewa mun yi imani da ayoyin da suke cikin alkur'ani muhkamat waɗanda suke bayyanannu mun yi imani da ayoyin da suke cikin alkur'ani mutashabihat masu rikitarwa to kada ka sa mu cikin waɗanda suke da karkata a zukatansu suke bin ma tashabaha minhu ibtigha alfitnati wa ibtigha ta'wilihi suke bibiyar abin da yake da rikitarwa alkur'ani domin neman fitina da kuma neman fassararsa anan da suka ce ba'da iz hadaitana bayan ka shiryar da mu ba wai wani alfahari suke yi ba da cewa su shiryayyu ne abinda suke nufi anan ambatan ni'imar Allah da yayi musu domin su yi tawassuli da ita su yi tawassuli da ambatan ni'iman Allah domin su samu ƙari cikin ni'imominsa Allah yana cewa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ka ambaci ni'imar da Allah ya maka mafi girman ni'imar da Allah zai wa bawa shi shiriya ita ce mafi girman ni'imar da Allah zai wa bawa dukkan wata ni'imar da Allah zai karba daga wajen bawa inda ya bar shi da shiriyarsa a zuciya to babu shakka ya bar shi da abin da yake mafi tsada amma in ya karba shiriya daga wajensa kowace irin ni'ima ya samu wannan ba ni'ima yake ciki ba to saboda haka sun ambaci ba'da iz hadaitana domin su yi tawassuli da ambatan wannan ni'imar da Allah ya musu a su nemi ƙari a wajensa sannan kuma a cikin faɗarsu ba da izhadaitana akwai ainihin ishara zuwa ga cewa ni'imar nan da Allah ya musu karamci ne karamcinsu ne shi yasa suka jingina shiryar zuwa gare shi suka ce ka shiryar da mu bayan ka shiryar da mu ba mu muka shiryar da kawunanmu ba wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah ba za mu shiryu ba ba dan Allah ya shiryar da mu ba saboda kai ka shiryar da mu kuma an san duk wani wanda yake karimi mai karamci baya taɓa yin kyauta ta karamci kuma ya daya karba saboda ka ya ubangiji kai kai mana karamci da wannan ni'ima taka don haka kada ka dawo ka karbi wannan ni'imar da ka riga ka bamu domin karimi baya karbe kyautar da yayi baya karbe abin da ya bayar da na karamci da Allah ya ce rabbana la tuzigh qulubana ya ubangiji kada ka karkatar da zukatanmu wanda ya nuna cewa duk zukata tana da yanayi biyu tana da yanayi na istiqama yanayi na tsayawa totar akan hanyar Allah kan daidai akwai kuma yanayi na karkacewa to dole ne koyaushe bawa ya rika jin bukatuwa zuwa ga roƙon Allah subhanahu wataala akan ya dawwamar da shi akan halinsa na istiqama halinsa na tsayawa totar miƙe akan hanyar Allah ya kuma kare shi daga karkacewa daga karkatar zuciya domin zuciyarsa ba mallakinsa ne wato ba a hannunsa take ba zuciyarsa a hannun ubangiji subhanahu wata'ala take don haka kaga dole ne ya rika komawa yana rusunawa gaban ubangiji subhanahu wata'ala yana roƙon shi dan kada ya karkatar masa da zuciyarsa kada mutum ya rika ruduwa da yanayin da yake ciki da halin da yake ciki ya ce shi ya dogara da ƙarfin imaninsa momini nawa ne yake zamewa momini nawa ne yake komawa wuta ba ruwa ba ma yake komawa wuta bayan ubangiji subhanahu wata'ala ya kubutar da shi saboda haka ashe kaga akwai buƙatar ya ji cewa yana buƙatar wato kariya ta ubangiji subhanahu wata'ala yana buƙatar ubangiji ya tabbatar masa da zuciyarsa zawaganin kal karkacewar zuciya daga hali na shirya zuwa ga hali na bata yana faruwa saboda wasu abubuwa da sukan iya bujuro mata sukan iya bujuro mata wanda waɗannan abubuwan da za su bujuro shi zai sa zuciyar ta karkace kamar abin da zai bujuro mata na sha'awa wani lokaci abu na sha'awa idan ya bujuro wa zuciya sai ta karkace ta bi wannan sha'awa ko kuma za'aful irada mutum ya kasa mallakar kansa ga abu wanda in ya tsaya ya mallaki zuciyarsa zai fi ƙarfinsa amma sai ya kasa mallakar zuciyarsa ya kasa mallakar iradarsa saboda haka sai ya auka wa abin da yake saban Allah ne saboda haka sai ya tsaya wajen ya ga ya kare kansa tare da addu'a da roƙon Ubangiji subhanahu wata'ala na cewa kada waɗansu abubuwa da za su buduro su kwashe shi har ya karkace ya bar- ya bar hanyar ah, wato Allah subhanahu wata'ala zuciya a hannun ubangiji take kamar yace wani qallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra muna jujjuya zukatansu da ganinsu don haka sha'anin alkur'ani ko yaushe idan ya kawo yabo zai kawo ainihin ah, idan ya kawo abin nan bishara to kuma zai ka gargadi zai ka gargadi da Allah subhanahu wataala yayi magana wa ma yatazakkaru illa ulul albab babu waɗanda suke wa'azantuwa sai masu hankali kaga nan an yabi masu hankali da suke wa'azantuwa su rike alqur'ani wannan akwai bishara to kada ka rudu da wannan sai ubangiji ya kawo gargadi na cewa akwai karkacewar zuciya yi kokari ka roki Allah kuma kada zuciyarka ta karkata zuwa ga barna bayan kuma ka kasance a bisa hanya madaidaiciya za mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam duk da cewa shine ma'aikin Allah shine manzo zababban Allah shine dan gatan Allah shine wanda Allah subhanahu wataala ya fifita shi akan dukkanin halittunsa shine wanda ba a taba yin wani dan adam da ya samu kusanci da Allah kamar sa ba shine wanda ya samu tabbaci daga wajen Allah subhanahu wataala Allah ya masa yabo ta ko ina amma duk da wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin roƙon Allah yake da yaushe da cewa Allah subhanahu wataala ya tsare shi daga karkata ya tsare shi daga zamiya hadisin Abdullahi dan Amr da yake cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cewa inna quluba bani inna quluba bani adama kullaha baina isba'ain min asabi'ir rahmani ka qalbin wahid zukatan yan adam gaba ɗayan su a tsakankanin yatsu biyu na ubangiji kamar zuciya ɗaya suke duka zuciyoyinmu kamar zuciya ɗaya ne a tsakankanin yatsu biyu na Ubangiji, yusarrifuhu haithu ya sha, yana jujjuya wannan zuciyar yadda ya ga dama. Annabi sallallahu Alaihi wasallama sai ya ce, Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atika ya Allah da yake kake sarrafa zuciya ka sarrafa zuciyarmu bisa yi maka biyayya haka nan hadisi ya tabbata daga ummu salama radiyallahu ta'ala anha take cewa kana aktharu du'aihi mafi yawan addu'o'in da annabi yake yi mafi yawan addu'ar da annabi yake yi yana ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka sai ummu salama tace ya rasulullah ma akthara du'aaka ya muqallibal qulubi kana yawaita addu'an nan ka yawaita wannan addu'a ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka wato kamar tana mamakin yadda yake yawaita wannan addu'a sai ya ce ya umma salama innahu laysa adamiyyun illa wa qalbuhu bayna usba'ayn min asabi'illah faman sha'a aqama wa man sha'a azaga fatala mu'adh rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا يا أم سلمة باب wani dan adam face zuciyar shi tana tsakanin yan yatsu biyu daga cikin yatsun Allah faman asha faman sha'a wanda Allah ya ga dama ya tsayar da shi kyam akan gaskiya wanda ya ga dama kuma ya karkatar da shi sannan mu'az ya karanta wannan aya rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana haka nan imamu ahmad ya rawaito hadisi daga annawas ibn sam'an yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min qalbin illa wa huwa baina usba'ayn min asabi'i rabbil alamin in sha'a an yuqimahu aqamahu wa in sha'a an yuzighahu azagha yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wata zuciya face tana tsakankanin yan yatsu biyu daga yatsun ubangijin ubangijin halittu in ya ga dama ya miƙar da wannan zuciya ya miƙar da ita in ya ga dama ya karkatar da ita ya karkatar da ita yana cewa ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinika wal mizanu bi yadillah yakhfiduhu wa yarfa mizani yana hannun Allah yana ƙasa da shi kuma yana ɗaukaka shi haka nan Imam Ahmad ya rawaito daga Tirmizi da Tirmizi da Ibn Abi Shayba da waninsu daga hadisin Anas yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita wannan addu'a ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik sai suka ce ya rasulullahi amanna bika wa bima ji'ta bihi fa hal takhafu alaina sun fahimci cewa ba kansa yake yi wa ba su yake jiwa suka ce ya rasulullah mun yi imani da kai mun yi imani da abin da ka zo da shi shin kana jiye mana tsoro ne annabi ya ce kwarai kuwa innal quluba baina usba'ayn min asabi'illahi azza wa jalla yuqallibuha zukata gaba ɗaya suna tsakankanin yan yatsu biyu daga yatsun ubangiji yana jujjuya su hakanan abu ya'la da al-hakim sun ruwaito daga jabir dan abdullah yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama yana yawaita fadar wannan addu'a ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik suka ce ya rasulullah mun yi imani da kai kana ji mana tsoro ne yace inna quluba bani adam baina isba'ayn min asabi'ir min asabi'ir rahmani ka qalbin wahid yaqulu bihi hakaza hakanan alafazin tabarani a kitabus sunnah yake cewa inna qalba ibni adam baina usba'ayn min asabi'illahi azza wa jalla zuciyar dan adam tana tsakankanin yan yatsu biyu daga yatsun Allah subhanahu wata'ala in ya ga dama ya miƙar da ita in ya ga dama ainihin ya karkatar da ita haka nan imamu ahmad da tabarani sun ruwaito daga al-miqdad ibn al-aswad radiyallahu anhu yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la qalbu ibn adam ashaddu inqilaban min al-qidr idha ijtama'at ghalayana wato zuciyar dan adam zuciyar dan adam ta fi jujjuyawa fiye da yadda fiye da jujjuyawar tukunya yayin da take tafarfasa haka zuciyar dan adam take jujjuyawa haka nan ali ibn al-ja'd ya rawaito a cikin musnad dinsa daga abi musa al-ash'ari yake cewa inna ma summiya al-qalbu qalban li taqallubihi an kira zuciya da al-qalbu saboda taqallubinsa saboda jujjuyawarsa wa inna ma mathalu al-qalbi mathalu rishatin bi falatin min al-ardh misalin zuciya misalin wato gashin tsuntsu ne da ya cire a cikin wata sahara kaga yadda kan iska za ta rika yawo da wannan gashin sai Allah to haka zuciya take saboda haka wannan addu'a ce da ubangiji subhanahu wataala ya koyar da mu da mu yawaita yin ta domin mu samu kariya daga Allah subhanahu wataala Allah ya tabbatar da zukatanmu akan hanya madaidaiciya ya nesantar da mu daga dukkan wata bid'a Muhammad ibnu Ishaq yana cewa yana fassara wannan ayar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab yace ai ba'da ma bassartana min alhuda fi ma jaa bihi ahlu albid'ati wad dalal bayan ka nuna mana shiriya mun gane mun fahimci abinda yan bid'a suka zo da shi da bata wa ubangiji kada ka maida mu cikin bid'a kada ka maida mu cikin bata abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada da kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh